اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأسلام ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشاكرين من يكون له عمل عملا دون ذلك وقلنا لهما تحييس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراجعون يرحمهم الرحمن والإيمان بها عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا باركنا وكنا بكل شيء عالمين أنا جنس الشمال نباوة يا أنبي يسأل النبي سليمان Allah yana cewa mun horewa annabi Sulaiman maurin a iska, a sibatan mai bugawa da ni da zama masu tajiri tana gudana ya mulki da horon Allah ya zama an zuwa ƙasa allati barakana wani muka yi albarka biya shi annabi Sulaiman yana daga cikin annabi basara ne wanda ya mallaki duniya gaba daya to an ce yana da dawaki wanda ya hawa dubbai rannan wanda ya ce ne kan yaki wanda ya ranar sai ce a samun kujera dawakin su wuce gaban da ya gansu to dawakin suna ta wucewa suna ta wucewa har lokacin sallar la'asar ya bai samu ya yi ba ya shagaltu na kallon dabbobin wancan sai ya farga har lokacin sallah ya wuce sai ja dalilin waɗannan dawakin ne har na rasa sallah duk a soke su bi dari da don aka soke su wanda ya rasu dawaki ba halar ba halar ba ne don aka soke dawakin gaba ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mishi shedanu suka saka mishi wani shimfiɗa shimfiɗan mai faɗi mil uku cikin mil uku suka yi mashi dodoru dubu uku na dinari da azurfa da kuma kujeru na dinarin annabawa ke zama a kai kujerun azurfa malamai ke zama a kai sauran mutane kuma suna kan shekaru to sai Allah ya kore mishi iska da shi da duk kayan yaki da sauran sai zai tafi sai Allah ya kore mishi iska sai ya dauke shi daga inda zai tafi gaba daya to shi ne Allah ya ce guru ma shahu warwa ma shahu wato in da ya tafiyar zafi ta kan yi tafiyan wata guda tafiyan yamma ta kan yi tafiyan wata guda shi ya zauna a garin da ake ce mashi da dumura ne a sham yakan tafi iraq ya dawo ne paris ya dawo ne sin sannan ya dawo da dumura cikin rana daya Allah ya ce mu muka horewa annabi Sulaiman irin wannan tajiri ne annabi tana gudana da horon Allah ila al-ardi allati barakna zuwa kasan da muka yi albarka biya a ce wahiyar sham وكنا بكل شيء عالمين منظم مثلا دكان قومي من ذلك لكوانتانك علمه تعالى سنن الله تعالى أن ما يعنيه سليمان أبن لبا النبي سليمان يدعوه إلى الخضوع ينا كرم سوى كان كان كيدي لربه وبنجلسه وفعله تعالى الله يعيكتك على مقتضى علمه بسائر سبيل الله sakamna min ash-shayatin mun ga hore masa daga shaydanu man yamutuna na wanda suke iyo a cikin teku yana kwallo da suke shiga bil bada a cikin teku ويخرجون منه الجواهر تلك جوهر كان سليمان ويعملون عملا سنة أيدي أيدي دون ذلك والنبا والنبا والخمس والنبا جزم من البناء لغيره وغيرها وغيره دون وقلنا منقسم له حافظين ما قبل ما يا وغيره من يعبد مسلما ومن تمام يوافق سكعك لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل لم يكن شدارون ألا يقول وأن سليمان in ya sa su aiki aikin yadda muka rana ya fara in ba a sa su wani mamu sai su rusa wannan sai su dawo da shi baya Allah ta wani wata ala ya ce ma kiyayewa ne ba za su yi manna ba na kamar abdalu wa in lam yusiru bi ma tagata su wani su
وعلموا الذين كفروا أن لم يضروا وأن على مرائهم فاستجبنا لهم فكشفنا ما بهم الضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وكذب كل من الصابرين
واذكر ابن أيوب كأمة أيوب وإذ سمعنا بدل منه ذكرك نادى ربه يا إني كرام من جد سلمت بيده يا إن أكجرب جيش بفقد جميع ما يجرب دكا dukiyarsa ko wannan jiki da ransa wata mutum jasadihi da kirkecewar jikinsa wajen da zai na tsaro da tsawacewar dukkan mutane gari da zai matansa sini da shekaru talatin a wata ba inda dalilin haka shi annabi ayyuba yana daga cikin mafiya wadatar mutane a lokacinsa ga shi kuma annabin Allah a kowane lokaci idan ya tsaya yana ibada in yammaci ya yi akan da ya rabe ibada mutanen duniya da zina shi ga rubiya ga yaya ga kofi to shaidan sai masa hasada ya ce Allah da za ka sake ni akan ayyuba da ya bujuce maka irin wannan abu da ka ba shi na ta gode maka ni ne ka kare ni baka balle da shi ba da ka balle da shi lallai na na gama ne Allah ya ayyuban nawa yace to na sake ka a kansa amma ban baka dama a hancinsa da zuciyarsa ba yace dan ya tsara shi da yace to aiki ya samu Allah ya saki hannuna a kan ayyuba kowa ya bari abin da zai iya a kai shi sai da ya ce ina da iko yanzu in zo da iska mai zafi kona duk abin da yake ga ayyuba na dabbobin da masu kiwo shi da ya ce ba da lahirin ka ake so gare annabi ayyuba yana cikin zalla sai ji kawai gobara ya cinye rakuman ya cinye duk gudun gaba daya sai iblis ya zo ya same shi yana kuka da sifar mai kiwo sai ya ce duk abin da kike gona ayyuka duk ya kone ba dabbobi duk kuɗin nan ba masu kiwon ba duk sun mutu mai ayyuka zai je zai ce alhamdulillah ne laisa bi hala shehun ba wani abu Allah ne ya bani shi kuma ya ga dama ya karba ha ya dawo bai samu yadda yake so ba sai dai wa zai je kona musu dabbobin da suna an gama da rakuma bai ce komai ba aka ce an ba wani shaidani ya ce zai gama da ya je gaba daya ya kona dukkan dabbobi da tumaki da sauransu ya sake zuwa ya kama yiwa ya ce ayyuba dabbobi duk sun kone shanu da tumaki duk sun kone Nabi Ayyub yana cikin nazila da ya tallafe shi mun kone ma Allah shi ya ba mu shi karbi da sai ce wannan ba bai ci ba sai koma wajen ubangiji ya ce ya ubangiji wannan mutum ba duk abin da ka sake ne a kan shi na yi na kona dukiyarsa na kona komi nasa amma dai ne ce komi ba amma abin da nake so ka sake ne a kan yayansa Allah ya ce na ba ka dama kan yayan shi yanzu sai dai yin ruwa gidan gida ya fara duk yayan shi ne gadin gida ne yadda an yi wa ayyuka gidanka ba ya rufe matanka sun mutu ɗayanka ɗan sun mutu sai an yi wa ya ce wayo Allah dama sai shi Allah ya ce kai isho isho shi ɗan ne wani ke ba mu isho sai ta ko na gane Allah na gode maka kai ka bani gafar karɓar mu bai samu yadda yake so ba sai kuma ya ce ya Allah ka sake ni a kai shi a jikin shi samun ciwo Allah ya na baka amma ban baka hancinsa ba da zuciyarsa ya je yana cikin sallah ya gurgura iska ta duburansa har ya fito ta bakinsa sai ni ya mutu da duk jikin annabi ayyuka ciwo ne yake karewa duk jiki ciwo miyagu ko ina amma hajjarsa da zuciyarsa ba su ba yana zikirinsa yana gudu kuma a lokacin da dukkan mutanen da suka yi imanin shi ba su ka mutu ba da tiye ne sai matarsa jikan annabi yusuf alaihi salam ita take maka hidima har ya yi koyi aka fitar da shi aka jefar da shi a can gefen gari shi ɗaya bai yanke da zikirinsa ba yana zikiri yana zikiri a zuci yana zuciyar sa to a halin haka har su waɗannan dattijan suka yi imani suka bar zuwa wajen shi saboda bai da ruwa sai wannan matar ta ta kawai sai kan annabi so ita take kawo shi abinci idan ta kawo shi abinci sai ce mata wannan abincin ta yaya kika yi kika samu idan abincin ba halal bane zai ce ba zai ci ba wannan dai sai ta kawo shi abinci ta rasa kuɗi duk yadda za ta yi samu kuɗi ta rasa idan kika samu wannan abinci to na dai rasa yau amma akwai wani mutum mai sayan gashin kan mata to na ga ba yadda zan yi sai na ɗibi gashi na nan da na mishi sai shi to ba zan ci ba saboda abinci to daga nan ne sai ya yi kuka ya ji jikin shi har ya ta mu zuciyarsa kuma in zuciya ya mu komi ya mu daga nan sai Allah ya ce sai ya kira Allah duk wannan abu bai ce Allah ya warkar da shi ba tun da aka ce mazu shi ce nan ne to daga nan ne zai ce masan ya zoro an ta rahama ba ne Allah ta ya same ni kai ne mafi rahama mai rahama daga nan Allah ya ce to tun da ka daga baki ka gaya mun yanzu a wani ka daga kafanka ka buge kasa a wani ruwa zai fito za ka ga ruwan zafi da ruwan sanyi ka fara shan na sanyin idan ka sha na sanyin shi zai sa duk mikin da yake cikin cikin ka zai fito waje kai wanka da zalafin idan kai wanka da zalafin to shi ke nan zaki ga abin da ya faru ya ɗauki kamarsa ya buga kasa sai ruwa ya fito ga na zafi ga na sanyi da ya sha na sanyi duk miyagun suka fito yana shan mai zafin nan abin da yake jikinsa ya warke nan take ita ma ta tana can tana fafukan yadda za ta samu a ruwa ya ta dawo ga mijinta ya koma shan lafiya da wani ce mutum ne yake kyawun garbi ta zo tana ce a wai ina wa ta wuce gaban ta ta sake dawowa ta sake dawowa ta sake dawowa ba Allah ne kuke nema a'a wani ne shine ne na wani a nan mara lafiya shine na jin samu da abinci ban samu ba na dawo sai ce ki zai ne da kyawun sai au kai ne Allah ya warkar da kai haka Allah ya ce to nan ya ji kunya ba ne guri kake kake da gida ba ya kwace to je ka kuma nan ka share in ne ke duka Allah ya ce zama yi zama to ruwan dinari aka yi mun ruwan dinari ruwan dinari ruwan dinari wanda ya fi waje yana tarawa Allah ya mutu da ya na ci duk wanda ta tara maka bai zama ita Allah ba zai kira hamanka duk wanda ne ke damuwa ya ce na wajen mara hamanka ne shi ta ne zai yi kuwa ne Allah ya raya musu dabbobinsa da dabbobi nasa to da ka shi a cikin annabawa ba wanda ya gamu da bala'i kamar sa babu na annabin Allah da ya gamu da bala'i da shi ta annabi ya ce ya washe su bala'a sun bala amsaru sun bala amsaru ka ga manzon Allah ma ya gamu da irin nasa yana manzon Allah sa ana kiwon shi ana karya mara hakuri ana mashi iyo to to haka annabawa yin wannan a wajen Allah ba na kasa ba ne kare daraja don haka bayan Allah Allah ya ya sa musu garuru ko ya sa musu ciwo ko ya sa musu ƙeya wajen mutane ba wani abu ba ne a wajen Allah ɗaukaka darajar su kai kana gani in ba ka samu kuɗi ne ka ce Allah ba ya ɗauka ba haka ne ba an yi na son ka zai maza muka kuka kira shi duk wanda aka maza muka kira shi Allah ne duk inda ka ga mutum ya rike da zina alfin ko ba za a yi na ruwan maza kusa idan abin ya faru da yawa zai ga ya maza to Allah yana gaya mana ayyuka kenan inna zarafahu an ji ya zauna wannan hali shekara sha takwas wanda ya haye da kunshin rayuwarsa yana cewa anni bi fadlin hamzati bi taqdirin bayni anni yana cewa man ya yaqulu sanani ya yaqini wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mun jinkan babu jinkan wanda jabna lahu muka amsa masa da abun kiransa baka jabna ma bihi muka yaya abin da yake tare da shi min nurin na cuta wa atainahu ahlahu muka dawo masa da iyalinsa أولادهم الذكور والإناث مزاد ماتا بأن أوهايو أكرايا عن أوله وكل قوة من الزنبين ثلاث موضهم ومثل ربك كان من سلوك يما أوكال له من زوجته لما كنت وزيد أن قال في شبابها ما كنت كما أكم ميل إلى خروجين ابن دا وكان له أندر للقلب ينادى مصدق كان على كما وعند النمل سكري ابن سعيد وبعث الله أن لا يعرفوا صحابتين جنابين تذهبوا أبركت إحداهما ليلة في جلد الزوج سيوا على أنجب القمه مثل فضل سكر ألقم الزنزبين تذكر الجنان وأبركت القرى ليلة في جلد الزوج على أنجب الشعير أمس سكر شعير جنة الوجه على الرفاة فعل علينا قرارا da yana fara da yana tattara abinci Allah ya ce a ba wannan ne ya wuce ina har wanda ya bi dan sai annabawa ne Wasura Ismail ka ambaci Ismaila wa Idris da Idris da wadar kibin kullum dukkan su minan salihin suna cikin masu aure Allah da Abdullahi musabbin Allah wa amma asihi a guri gaba da tawani min sha kuri kashi biyu asabu wa da aji asabu wa da ma'asi haƙuri duk wahalar din Allah ka bi haƙuri duk sa duk dadin sabon Allah ka bar shi shi ne Allah ta nuna da kullum min as-sabirina masu haƙuri ne akan din Allah masu haƙuri ne ga barin sabon Allah
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوني إذ ذهب إذ ذهب مغاضبا فدنا أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الرم وكذلك ننجي المؤمنين
نعم وأظلناه مشبته في رحمتنا أشكر رحمه من النبوة ملك عن نفسه إنه حقيقة من الصالحين سنة من ذلك أنبائه لا عقل وسمي الرجل shi da ne na an ambace shi da haka li annahu takabbala bi siyam jami'in hari an ji shi dukkan ranar azumi yake yi baya shi da rana wa qiyam jami'in dalibi da daddare kuma dukkan qiyam dalibi wa an yaqliya bainan nas yana hukunci tsakanin mutane wa la yaqulu baya shi ko ba zalika ke shiga wajanan ka وقيل أنت لم يكن نبيا أو لقوله أنت زيتون النبع النبي بني والفرقة من أن أنبت الزور بعض الجنة بإنسان والهور شين يجوز تنفتا وانتر منه الإذهاب يا يدي تبي مغالبا ينا لكل لقوله يمتانتا أي غلبان عليه من أخشي أكم ما قال لك من ذلك مبين لمتقلب wannan nunan da ba a yi masa izini bi zalika cikin wancanin ka ba wannan ne ya wato annan na kadir alai ba za mu yi hukunci a kansa ba aina kadi alai bima alaina mu da da maka hukunta cikin hafsihi daga tsare shi ne wani dogo wannan ne bi da kuntatawa ne a kansa bi zalika wancanin ka bana da ya kira bi zulma a cikin duhu ظلمة الليل دون الدري وظلمة الله دون الدري وظلمة بدر دون الدري abin da ke cewa bi Allah ila ila anta ya ubangiji ba abin bauta wa da ake bautar sai kai subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min al-zalimin na zama cikin azzalimi shi annabi ya rufa alaihi salam an yi shi zuwa mutanensa mutanen nan mutum dubu da biyu ina ne ake an yi kawai to da yawo mutane ne ko masu ganin girman ƙarya ya kira su yi shi annabi Allah suka ji ba da gaskiya da shi yace idan ba ku ba da gaskiya da shi ban zuwa lokaci kaza azaba zai zo suka ce ba yana da azaba lokaci yayi Allah idan zai halakar da alƙarya sai ya ce ma annabi fita sannan ya fita shi annabi ɗaya zannan annabi Yusuf lokacin fita ya yi lokacin da ya ce azaba zai zo da ya zo ya zo Allah ya ce kawo azaba Allah kuma ya fi cewa ya fi ne kamar sakamakon haka sai ya fi girman ne ya yi a garin sai ya fi da ba tare da ya ba sai da yake hauri ruwa to suna da al'ada in ana tafiya a kan jirgin ruwa kwale kwale aka je tafiya in akwai mara gaskiya a cikin jirgin da gudu ko kuma bawan da ya gudu bai je da gudu an gama hanya annabi ya mutu yana ciki an zo tsakiya sai jirgin da ya kafe kuma sai yadda aka yi akwai gudajen bawa a nan akwai gudajen bawa kowa ya ce ba yi wani haka sai a yi wuya ana yi wuya sai ba da kan shi annabi da ya ba da kansa shi kenan aka ce anya wannan annabin Allah ne yi wani dan fata ne ba bai kamata a ce shi ne wurin yan bawa ba ƙara wuya aka ƙara wuya ya fara kansa anya shi ne kuwa aka ƙara wuya shi ne ga haka ya san daga wani sai ba da cikin teku yana ba da cikin teku Allah ya aiko wani kiwo kiwo ne ko hadiye ne kiwo ne hadiye irin manyan kima ya yi ya hadiye wani kiwo kuma ya hadiye ya zauna a cikin kiwo amma duk da haka bai bar tasbihi bai na ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الكاذبين وهذه التي في ناظر يوسف إليه يبكيك وأرجوك وتجبد ما نوى فإذا هاكا إذا هاكا يوم الدين على مثل الوجود يا كتب الدين من الدين ibilo gejan bakin da kuma dai amana sai ya fito da ya fito ya fita dandan sakon da aka haifa ba ba shi haka da yi da kuɗi ɗiri da ruɗi ɗiri da ruɗi da ɗiri da ruɗi da ruɗi amma la ilaha illa an ta fara kai ne mutum da zaniya sai tsira da shi da ya roja sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da wani ne ya ce to ka dinga ci da wannan duka ya dinga ci da kan aka kawo mashi barewa barewa din nan da sadin zai zo sha nuna ruwa da yamma ya sha nuna ruwa su kuma mutanen wajen gari lokacin da aka ji azaba ne ko ko da azaba sun ko ni ko ko ina ne ko ina ne ko ba kai ba ai ai ai ai ta ka ji da ta sun ke kawo ko Allah Allah mun duba Allah mun duba ai da ra ku ya duba din da mun ba da gaskiya ne to wannan hali ne Yusuf bai gani Allah ya ce koma wurin mutanen ka suna jiran ka shine ya koma ya je suka yi imani da wata shi ne Allah ya ce ba sallahu ila ta Allah mun kaga wannan ayan wani cikin salihan bayan Allah yana cewa ina mamaki ashe mutum wani wani ciki ya sauka wurin shi ya san kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da karanta ba domin da Yunus ya karanta ne Allah ya ce fasta jabna lahu mun amsa masa wannan daina mun tsirar da shi min alƙalbi da bakin ciki ashe in kana bakin ciki ga maganin bakin ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sannan yace ina mamaki mutum yana tsoron azaba ko wani zalunce shi kuma yana karanta wa uku wuri a mai yawa inna allaha basirun bil ibadi ya san wanda zai karanta ba domin Allah ya ce duk wanda ya zo da ya tafi wannan karshen ayar sai ya ce fa Allah zai yi maka Allah zai kare shi daga sanin hakin shi yadda yana jin mamaki mutumin da yake da yawan abokin gaba bai karanta subhanallah wa ni'mal wakil ba domin Allah ya ce a cikin ayat الذين الذين قالوا الناس ان الناس تجمعوا لهم بعضهم وزادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لان الله يجي اكلمهم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يكن وتبوا ايمان الله wallahu zulmatun ka ga wani kuna guda uku kenan in kana cikin bakin ciki to da yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah zai tsira da kai daga bakin ciki in kana da wani azaba kana da wani azaba to ka karanta wa inna allaha basirun bil ibad Allah zai kare ka min yashin wa kana Allah zai halima maka in kana cikin tsoron abokin gaba ka ce hasbuna Allah wa ni'mal wakil wannan ba ya goyi ne mai yawa ce hasbuna Allah wa dinnan yana da girma kwarai da gaske duk wanda ya rike hasbuna Allah da wuya a rika ne adadin da yana da yawa kamar yadda aka karanta ɗari hudu da hamsin ko kamar yadda ɗari hudu da hamsin ko goma da hudu da ɗari biyar ko kamar yadda hudu da ɗari biyar ko goma dubu arba'in da biyar ko kuma mai da dubu arba'in da goma dubu ɗari biyu da hamsin babu wani musibar da mutum zai shiga ya kama da wani hannun Allah wa Allah bai kare shi Maka zalika da nan ji haka nan muke tsirarwa. وكذلك هكذا كما نجيناه كما إن مكذبين تشي ننجي المؤمنين مجيد tsirar da mummunai sun karbi daga bakin jinsu. Zaka ba su idan su ne bi da gogo bina da guda ina suna masu addu'a.
ولما جاء إذنا ربه رب لا تذرني أرضا وأنك لا الوارثين فاستجبنا له وأرنا له عليه وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يشاركون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا راكعين واذكر كعبة زكريا ويبتر منه إذ نادى ربه يا عند أن زكريا يجرى أبيه بقوله لشيوى عليك يضد يا أبيه لا تذرني فردا تركبني كنعي بلا ولد ما كان لنا يرثني ذيك جنبا وأنت خير الوالدين ألا كيني مبيدي إما أرباد مكانه أرباني وهو ba da fana ya halitta bayan ƙarewa halittar ka don kai za ka gaji gobe. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastajabna lahu muka amsa ma zakariya ni da a hujjarsa wa qawna lahu ya haya muka bashi annabi ya haya waladan da wa atlana lahu zawjat zawluhu muka gyara masa matansa wa taddaru waladin da ta ba da hukumi a ma'ana atlana lahu din nan matan ta wuce haihuwa lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mata da gurujiyarta shi ke na aka keta malaman da bayan ya rubuce inna wasu min ai man zikira min anbiya wadanda aka ambata daga annabawa kanu saruna bil khairat sun zamo suna rige rige cikin aikin alkhairi afati ilayya wa ya'unana suna roƙon mu ragaban suna kwadayi ni rahmatina a cikin rahamamu والعرضنا قوم من عذابنا لك عذابهم وكانوا لنا قاسين سنزموا ما كان كان لكي يجيب متوالي إلى جبال الدين شيطا مكان بدل من الجزاء تعرف إلى الله في الرخاء يعرضك بالشدة kasalu wajen Allah a lokacin yalwa in tsanani ya zo zai kan ba nan sa karkace sai ka ga bala'i za ka yi addu'a wanda ya ga talauci za ka yi addu'a kullum tabbatu ga Allah Allah na yin murya a lokacin da kake ruwa kada shaki nan da kuɗi zuwa zai addu'a ba ko yana da lafiya ba zai addu'a ba ko tunda makiya ba su dame da ba zai addu'a ba haka bane a'a Allah yana so ya ji aljin Allah zai juye yanzu nan yanzu nan zai juye ya kwashi kuɗin yanzu nan zai juye ya kwashi mulkin yanzu nan zai juye ya sa maka talauci da yunwa to ka sanu ga Allah kamin lokacin da za ka ce wayo Allah كما نقول تتعرف الى الله فالرغائب يعرفك بالشده idan mutum yana cikin yalwa al'ada yawanci zai manta da ubangijinsa idan yana cikin tsanani zai dinga kiransa to Allah baya son wannan idan kana cikin yalwa yi ta kiran Allah in kana maloniya roki Allah domin Allah yana da hanyoyi da yawa in kana son kayi ma zai kara maka ko ya kare ka saboda haka kar a rabu da addu'a ga in kana da wadata lokacin ma ya kamata ka kara addu'a in baka da wadata ban je ma kullum ka tsaya fadar Allah idan mutane suna cikin tsanani kai kullum kana cikin addu'a kana cikin masu tsananin addu'a tsananin zai zo maka da sauki duk talaucin da ake yi in dai kana addu'a sai dai ka dinga taya mutane ka ce Allah sauka Allah sauka amma baka addu'a sai can tsanani ya samu ka je wajen malami wani zan karanta ne ya da za ku ne malam ko ya mutu mu Allah na yi ma alka ta mana na yi na yi na yi wanka ba yanzu za ka samu wanda murya ka je wani ruwa wasu na gaban ka a ai ne kullum kana yi to haka al'adar mutane suke in ka ga mutum ya dage a masallaci ta rauni idan ko kudin yayi yawa a ina ina mu da lokaci to ba haka ba mu Allah yana cewa mun gare ku annabawan nan suna kiran ku ragaban don kwaɗayi a rahman waye bai zauna a man Allah wani abar suna tsoro kuma daga azaban daga azaban Allah sun zama masu kankan da ke ga Allah wasu hannun
والتي آمنت قلبها فنقصنا بها قلوبنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتكفروا أمرهم بينهم كل إلى راجعون
واترك عمة مريم التي آمنت فرجها وانت تزكيها فرجها أتذكر من أن ينال وأن تكاري شيء متبري ولنبي آدم يتبع فنفعنا مغفورا فيها أتي من روحنا لك روحنا shine jibril haythu nafakha bi jayyin jir'i a lokacin da ya hura a cikin aljihu riganta fa na ko wuya riganta fa amala ta shi da gida waja'alna muka sanya da maryama wa ibnaha da yan da dan da dan da isa ayatan aya lil alamin ga mutane a yanzu wajen wal malaikati haythu waladatu da inda ta haife shi ne gairi malin ba tare da zuwa sai mutum ya tama mai nuna Allah da iko ya za a yi mace da yi ba da miji to ka koma can bayan mana ai an taba irin wannan Adamu waye baba waye mahaifiyarsa Allah ya halitta Adamu ba uwa ba uba to ita na wa ko waye uwarta hawa ko waye uwarta an halitta ta ne daga jikin Adam ba ta mahaifiyar da halitta ba to Allah ya yi wannan ana haihuwa ba uwa ba uba in Allah ya ga dama ana samar da mutum da uba ba uwa in Allah ya ga dama saura ya duk wanda ka cika da ita yau kuma ga an samar da da da uwa ba uwa to Allah ka san ala kulli shay'in qadir inna hadhihi haqiqa wa tana'il lil islam ummatukum al ummu dinukum adinukum ayyuha al muhadabun ayyajibu ya wajaba an takunu kudamu alaiha akanta ummatan wahidatan al'umma daya halin lalimai wa ana rabbukum ni ubangijin ku ne ma abu duni ku bauta mini wanda duni ku kada ina ni wanda na allahu amma suka yanyanke al'amarin ai bani muqamalina sashin wanda aka ce sunan al'umma daya suka rarraba bainahu tsakanin su ai tafarraqu an madinihi suka rarraba al'amarin addinin su متقاعدين masu sabawa biyu a cikinsa والطوائف اليهود والنصارى كل يجد يهودا ونصارى كما ان مزال صلى الله عليه وسلم yake cewa yahudu da karbu kashi kashi saba'in da ɗaya dukkan su ‘yan wuta ne saboda sun bar hanya guda ɗaya. Nasara sun kasu kashi saba'in da biyu dukkan su ‘yan wuta ne ni kuma al'umma na da sannu za a rarrabu kashi saba'in da uku dukkan su ‘yan wuta ne sai guda ɗaya. Suka ce ya rasu da ruwa ya ce ce waɗanda suke kan abin da suke da rikin a bayyana. Shi sa ka ga abubuwa da dama a cikin musulunci wannan ya fito wannan ce kalariyawa wannan rawa bilawa wannan rawa bilawa wannan wani wawa wannan wawa ga nan iri iri wa nan talata nawa ya yi nuni ya ce kuma hali tabiru a jahur ala ina la ya labar biyu in ana wa mun inda ba ni wala tattabi suhun wala kuma rabu musulunci ila ilaha illallah muhammadu rasulullah abin da yake min bayan sa sallah azumi zakka hajji su ne arkanin islam sai arkanin imani duk abin da ya zo wajen zare shi ne ko dai a ce maka balala in kana yawan da lafi ka samu balala in kana yawan yin jibali ka samu neman gafara da yawa da sauransu amma dai hanyar Allah da manzon Allah da ya mutane shi ne da wuri la ilaha illallah sai wanda ya la ilaha illallah ba abin da za ka yi fitar da shi akan harkar musulunci shi ne a cikin wannan yake faɗa cewa yayi hanyar da ba ni da ke ba ina nan akan hanya nan guda ɗaya ba karkacewa in kana da niyya ta gana bi to karkada bi hanya guda ta kan dora kana wannan kowanne ile na zuwa gare mu haji wani masu komowa ne ai masu naji muna mun jami mu saka mu da amali da aikin
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له الناجحون وحرام على قرية هلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ديارهم ما نسوا وهم من كل هدف ينسكون
نعم ومن يعمل ومن يعمل وسيأتي من الصالحات لكائن قريب وهم مؤمنين مؤمنين فلا كفران بابهم في أي كائن وإنا له كاتبون هم مغلوب توالي قريب بأن نعمله وليان قبل تمشي آيا بكتبه له ذلك الجاري لمن تقي علينا وحرام على قرية أهلكناها حرام من أكل القرية لمك أهلكت إذا إن كان جانتي أن أهلكت القرية أريد أن أهلكت آل وأريد أن أهلكت أنهم سواسوا لا يرجون باطا قومها أي ممتلئون رجلهم قومهم سوى الدنيا بل لهم فقر أبدا حتى غاية للإبتناء يرجوهم أمضي إذا فتحت ياجوج وماجوج إن أنفسكم من يأجوج وماجوج بالتخفيف والتسجيل فتحت وفتحت بالأمر وتركه يحجوج وياجوج نعم وإكمال ياجوج أعجم يعني أعجم واجوج كثيرا وإذا سبقتهم منافق أي فتى mataushiyar da su ya duda wani nan an ce suna nan a bayan duniya an masu duniya tsakanin su da mu ba za su fito ba sai karshen zamani sannan Allah zai ba su dama su keta wannan wurin zalika wancan na zalika wannan kullu sa'ati kullu sa'ati ya wa su bi kulli adadin yasiru za su yi gaggawa a kowane su
واقتربوا على الذهاب فإذا هي شاكشت الأمثال الذين كفروا يا ويلنا خلقنا في غمرة من هذا خلقنا ذلكين إنكم وما تعبدون من دون الله أهل جهنم أنتم لها واردون
إذا يعجوز وماجوز النمس فيه واقترب الوعد الكوري قياما يا موسى الحق قد يوم القيامه وإذا يأينا هي عين قصة قصة شاخصة أبصار الذين كفروا إذا تنا ولن لسوك كافر إذا سفكتوا في ذلك اليوم أجمع نارانا بشدته سبول بلدنا يقولون سنا يا ويلنا يا لتنبيه كيشم هلاكنا هلكم كركنا من قبل في الدنيا على الدنيا fi gablatin a cikin rafkana ne ma da liyomi daga wannan rana bal kunna zalimi na kai mun zamo azzalimai masu zalintar hankuta na kano mu bisa kazibina da karyata wa mu da rusul ga manzanni innakum ya ahla makkata ku mutanen makka kafiran makka kenan wa ma ta'buduna da abin da kuke bautawa min dunillahi ba Allah ba ghairihi wadansa min al-awsari daga gumaka har ku jahannama rudan ba ki kira da mu dan jahannama ne wa kula makamacin mu dan jahannama ne an tullaha wa lin kuma su shiga ne gare da nan da nan ya tsaya da wannan aya akwai wani kafiri ana ce Abdulaziz ibn Zuba'a sai zo ya samu kafirai ya ce musu to annabi ya faɗi wani aya da Allah ya saukar mashi ku ba ni kuɗi zan je in hujja sai na rinjaye shi wai ya ce Allah ya ce da ku da abin da kuke bautawa duk makamashin wutan jahannama ne za ku shiga to ai wannan hujja ya kama annabi domin ne an bauta mai isa an bauta mai uzuri wani kuma sun bauta da mala'iku a cikin dukkan yan wuta ne shike nan suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yaya kace ka ce duk abin da ake bauta mawa za mu shiga wuta a cikin isa dan wuta ne a ce uzuri dan wuta ne mala'iku ma yan wuta ne Allah ya ce a ba wannan malamai suka ce an tumma ma ta abubuwa ba su ce man ta abubuwa ba ma ma yana aiki ne wurin mara hankali man yana aiki wajen mai hankali da da ne zai ce an tun wa man ta abudu da zai dole mali bai ce wa ma ba ma kuwa duk abin da bai da hankali kamar da wanda ka tambaye mutum wane ne kai meye kai wane ne kai ka san akwai girma ba don ka ji mutum to kai meye kai ma ai dabba ne ko to anan Allah ya ce ku da wanda kuke bauta da abin da kuke bauta ma mara hankali mara hankali har ku jahannama maka mu mu da jahannama ne bai ce wa man ta abudu na balle Musa ai Isa ya shiga balle ba zai shiga sai an da nan ya kare shi na ya khalidu na kuma laudiya kadirun akwai ruriya cikin mutan jahannama da alimi daga masu wutan وهم فيها لا يسمعون الذوبا فاجي شيئا ونعم لشدة سمو القدم قديان هذا فرمسا
إن الذين توكلهم من الرسل أولئك أنعموا عنهم لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت تعشقهم خالدون لا يهمهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ونزل آية سوكرتي كهدو زبعرا لما قال هدو زبعرا عبد أزير أم بوتام أزير والمسيح المسيح والملائكة وهم في النار كنا شكمت على مستلابسة يدهم كنشي يدي ما تقدم الله يقول إن الذين سبق منا الحسنى حقيقة وندا تجاوى أيدي يجبات من نار قريب لهم من نجلس من نال جريم المنزلة ومنهم إلى لجلس من ذكر أبنا أكرم وأن أكرم بتا أولئك ولنجانك عنها مبعدون أبابا نيسا تاواني كبر مدام عنها لا يسمعون بابا جمع في سهام ومنتا ولهم سوء خالدون سنا ما سدوا وما فيما استعتدتهم كم أبن لرمز ذكي دعوة لما الجنة وفيها ما تجري الانفس وتلذ العين duk wanda ya shiga aljanna duk abin da kake sha'awa akwai shi duk abin da kake son jin daɗi da akwai shi Allah ya ce waɗannan da kuke cewa an bauta musu su za su shiga wuta Allah ce ƙarya musu ai kyakkyawan aikin su ya gabatu kamin kira su a cikin wannan mali za su dawwama a cikin gidan aljanna ko duk wutan ma ba za su yi hali لا يخذوهم القرون أكبر فبنا لنا ذي قاما وهو أن يؤمر بالأمن فبنا لنا جيني أن يقولون باوا إلى الناس وأوتا تتلقاهم الملائكة ملائكونا كليل إن خروجهم يعيش النفس من القبور لك قبر هنا يقولون لهم نعجب هذا يومكم الذي كنتم توعدون مؤمنين نم تبايع الله وليه لسانيين sun shigo kabari da sun fito kabari za su samu masu kariya maraba maraba maraba ga ranar ku yau ga ranar ku ranar da ake muku alkawari ji duniya a duniya ne
يوم نطوي السماء كطي السجن للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا من قبل من بعد الذكر أن الأرض يرثى عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
نعم يوم منصور نور فرقان مجرانا مقدرا قبله ندو السماء ranar da muke nade sama kaɗan isbili kamar nadewan wani mala'ika da ake ce mansuke ismi malaki lil kitabi ga littafi sai fatimul alama inda mauti wato takardan aikin dan adam yayin mutuwarsa ya ce cewa kullum zamna ku da'iran ku fi duk sanda dan adam ya balaga to takalifi ya hau kansa Allah ya wakkala mala'iku biyu tare da shi hannun dama daya hannun hagu daya dukkan su rakibu da ajibu ne ba ɗaya ne rakibu ajibu ko da ɗaya da cikin su rakibu ne ajibu wato mai sauraro kuma yana nan tare da kai mata bai rabuwa da kai sai a halin halin da kake bayan gida da halin da kake saduwa da iyalinka zai koma shi sa ba a magana irin wannan lokaci dan in kai magana ka tushe sai ku zo ku rubuta to Allah subhanahu wataala ya wakala su a kanka a kowane lokaci su rubuta su rubuta duk abin da kai kayan kirki mai kirki ya rubuta kayan shari mai shari ya rubuta ranar da mutum ya mutu sun gama aikin su sai a daura bayan ne shi sai a dora mashi a wuya da zaran ya je gaban ubangiji sai ya ce kira kitabaka ai lahira ba wahala bane ba neman lauya kai ma karanta da kanka karanta da kanka in kira kitabaka ka sai nan suka yi mu alaika hasiba kai da kanka zan ce nayi kaza nayi kaza nayi sai ka gama Allah ce to wanda yayi wannan abun ina yin tantance ne kai ma ka mata wuta to ka hanya da aljanna ka mu hanya Allah ta mu shine Allah ya faɗa yadda muke nade takaddan nan wala da ya wuya kowane dan adam in ya tashi ya wuya karanta ba rubutu ba wahala karanta da kanka karanta da kanka wa haka saman nan da muke gani za mu nare ta na na wannan wani ma'ana ala wa zikra din rubutun jama'a kamar bada ana kamar yadda muka bane ta awwal kamar bada ana awwal halqin kamar yadda muka bani farkon halitta min adalin daga rai nu'idu hura mai da shi ba da idani shi ba ya rasa da shi farkahu muta'alliqatun bi nabiyyi wa nabiyyu ahidu ila awwal ma masari wa dan alqawli ni alaina akam mansubun bi wa'adna wa wa'adna wa'adan mun yi alkawari alkawari akan la mushali mun yi nan sake lawali وهو مكين لمن قلت قبله إنا كنا فائلين حقيقة من قبل في من أيكتا وما وأنا من لمك القول ولقد كتبنا حقيقة من رموز من ظهور الجن للسفين بمعنى الكتاب أو أي كتب الله المنزلة لتبع الله تعالى توقف من بعد الذكر بايم والنساب بمعنى أم الكتاب الذي عنده والذي يجري فمن akwai lauhu na Allah akwai kitabu nasa akwai lauhul mahawi akwai inda za ga an rubuta wani mutumin banza ne mutumin banza ne zai aikin banza a duniya amma kuma a can sama an rubuta karshen shi zai kyau za ga an sa a wani lokaci wannan mutumin kirki ne mutumin kirki ne amma an duba can babban littafi karshen shi zai banza to sune ana ce mu muka rubuta waɗannan littafai da muka sauka min ba da suke bayan littafin da yake wurin ku an da al'arza cewa an da jannati kasan aljanna ya ritu ma ibadiyar salihun bayina na gari su suke gadon da amurin gundi ko misali inna fi hada qur'ani a cikin wannan alqur'ani akwai da balagan kifaya da kisuwa fi dukkan jannati a cikin aljanna ne kawai ga mutane amilina masu bauta
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأنتم مسلمون فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء وإن أدري أقريب لم يجد ما توعدون وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم ba mu aiko ka ba illa rahmatan sai dai ka zamo rahama aidin rahamati lil alamin ga mutane al insi wal jinni aljannu da mutane bika da kai kullin na ma yuha ilayya ka faɗa ka ce iyaka ana wayi gare ni annama ilahukum cewa abin bautan ku ilahun wahidun abin bauta ne guda ɗaya ai ma yuha ilayya abin da ake wayi gare ni min amrin ilahi ma yi wa ba waye gare da daga al'amarin abin bauta illa wa alaniyatu sai bautai ka dai tuwansa wa an antum muslimuna shin ba al'amun musulmai mun aluna masu jawuwa ku ne ga wuya bima yi wa ilayya ga abin da ake waye gare ni min mahadaniyatin ilahi na ka dai tuwan ubangiji abin bauta wal islam cewa ba kwa ba kwa ne ga wuya ba bi ma'anar aure ana horon hukumi ga waya kaga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bai ce da ummati gaba dukkan alaikan Allah gaba daya suna cikin rahamar annabi Muhammad hatta da malaika Jibril ya zo ya annabi ya annabi ce Jibril shin wani abu daga rahama na ya same ka wanda Allah ya ambata cewa ni rahama ne ga dalikai sai Jibril ce na'am wallahi da kullum ina jin tsoron karshe na saboda abin da na ga ya auku ga iblis babban malami ne a cikin mu amma sai muka ga yadda Allah ya shi amma tun da aka aiko ka Allah ya sa mini wani suna ya ce mu da in san ma'amilin sai na samu amana daga nan to shi kenan kowa ya sai cikin rahama Ramadan da su fa inda wannan da sun juya an zalika gaba da mancanan ka wani ka ce a rantukum na sanar da ku bil harbi bil harbi بيان على سواء مثال لهذا من فاعل والمفعول اي طويلا مقصد يدوى في علمه اجل سننسى لا اثبت به نور بعد ينجي ولد يسير يكبر ولي لتدعى او ذوق تدري واما ادري بسني ما أقريب أم بعيد ما توعدون أبن لا تيمكو القولين عذابا من قوى القيامة شين ينا قوسني قوينا لله المستملة والليس أولي أكنت إنما يعلم الله الذي كان يسلم علم الرب يعلم الجهل من القول ويعلم ما تكتمون وينذر لعله فتنة لكم ومتاع إليه وربهم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
إنه شيء الله تعالى يعلم الجهر ya san bayyanawa min alƙawul daga zance wal fili da aiki min kun da gare ku wa min gairi kun da wani ku ya alamu ya san ma tattumuna abin da kuke koyewa an tun wa gairukum ku da wani ku min asirri na sirri wa in ma da riban sani ba la'allahu ai ma ma alamkum bihi abin da na sanar da ku da shi ولم يعلم ما سبقته وقد سبق فتنة فتنة لأسوار جربا لكم غريب ليرانم ألا يجري كيف تنعم يا أيكم ومتاع لجداد إلى حين الزوى واللوكة أي انطلاع آجالكم وهذا مقابل يعني قابل تفرقوا لإدارة السلع المترجم لعلا وليس ثاني نبيون بيزموا محلي نترجمها قل كفنا وفي قراءة قال a wani kira'a ba kulma kana ya ce wasikum Allah mai hukunci bai ni tsakani na wa bai da mukazzibi tsakanin masu kare da ni bil haqqi da gaskiya bil azabi da azaba lawan gare su a wannan turko da mu wa da yin azab wa uzubu Allah ya karbi addu'a annabi aka azabtar da su a bayan da yakin uhud da yakin hazar da yakin hunayn da hannan ونسأل أن لا يبارك لهم عليهم وكم وربنا أوجههم يكون الرحمن المستعان شيء أبن من سيموت أنا ما تنسونا من تعبين لكم يتيما دعوة من كذبون نكريم على الله كألا تيك ولكم إن كنت سوى اتخذ ولدا ألا يعني بنا وعلي في قول موسى يوم كنن بنزا لكم يبدا كينا لي النبي kuke ce min lisani wa kuntahu wa ala qur'ani da maganganun da kuke ya kan qur'ani fi kawai kuma cikin fadin ku shirin waka ne to Allah kada ya nike neman taimako ya saka mani akan ku alhamdulillah أول جمال
Allah ya saka wa malam da alheri da mutanen dinka. Allah ya ƙara musu basira, Allah ya ƙara musu lafiya da jiwa. Allah ya ji kanmu, Allah ya ji iyayenmu, Allah ya ji kan malumin da malumin da shugabanmu. Allah ya ji kan shek malam da ƙara Allah ya yi sakayya da aljanna da gaba. E maza masu fitar da Allah ya yi shi lafiya. Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya ƙara musu. A tambayarmu na farko aka matsala wannan yana cewa yakan da mutane masu muhimmanci ne su zama manyan mutane idan wani taro ya tsara aka zo ana musaba har da mata su to me ne hukuncin wannan musaba da mata su haramu jahilai ne kuma haramun ne ba ka kallo ma an ce haramun balle hada hannu wajen muni ne da yanzu na kan sayar yana karon sa ido ma balle ka ji dan zama sai matsala ya rabu to haramun an ce ba ma su girma gari masu duniya ne inda aka ramu domin tambaya ne kuma tsoron Allah ya yi da girma wajen nan
aka rautana wannan kuma yana cewa yana cikin hajjin mu sai rashin lafiya ya kama shi har ya kai ma an fi su ƙarin ruwa to ya azumin sauki Eto ai shi wannan zai shiga makogwaro har yi shiga ciki. To malamai sun ce wa kullu ma min mudil al-khalqi wa zal wa hum sidun min ayyi manfazin nahal. Duk abin da za ka yi shi a makogwaro na magani har ya shiga makogwaronka to ya bata azumi ta kowane mazarta ya shiga. To balle ma shi dukkan rashin lafiya ne ai Allah ya baka sauki ya magani ya warke sai girin ya kwanukan da bai samu ya arziki ba ya biya in har ya kai ana kara maka ruwa ci abincin ka Allah ya baka dama in ka warke sai ka biya
aka makalla wannan yana cewa don Allah ma ne da ke mutu kamar zuwa inda da ake yi lafiyar sallah wani tukwane ya kamata da kuma sanya don ya ko wannan sallah in ake ne
tufa
shi in za ka je in za ka je masallaci Allah za ka je ganawa da shi saboda haka kai sutura duk abin da zai suturta al'auranka da kar a ga ko ina al'auranka kar ka sa shaka shaka riga ana kallon jikinka ka sa riga mai kauri kauri ka sa riga kuma irin na mutunci na musulmi wanda za ka sa rigar nan ya kai maka har ƙasa da wando saboda haka kuma shi riga ba kala fari ne annabi ya sa fari ne shuri ne annabi ya sa shuri ne ba maganar cewa ko kala kala ko kala kala riga ne wanda zai sukunce maka jikinka al'auranka alhasiru mai cikakken tsara musamman ma na mace ya ji na nani wanda za ta lullube jikinta ko ta ina inda ba za a gani ba kuma ba a ce wannan launi ko wannan launi ba kuma ya zama wani ne zargi in za ka je ka kai rini ka tabbatar da rinin nan ba da najisa ake ba shi kayan rinin da kyau ne da zarga ne shi ne magana
akan matsala wannan kuma yana cewa don Allah malam wajen sallama za ka ce assalamu alaikum ya gogo salamu alaikum
assalamu alaikum da ta'arifi ya ne sallaman sallah ba ai kana maida mu wanda yake hannunka ne da damanka idan na damanka ya dama zai ce assalamu alaikum zai kalli dama ne mutumin da yake dama zaman lafiya na hagu ma zaman lafiya to shi ma in zai mayar zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba.
ko wanda wani mutane zai da mutane za ka sallama shi ma in za ka yi sallama ka ce assalamu alaikum ya duka ce salamu alaikum
sai masu Qur'ani akwai masu jarabawa da suke yi masu alim Allah ba mu nasara Allah ba mu lafiya zaman lafiya